الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo mana rana ta Juma'a biyar da watan Rabi'un al-Awwal hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 a 47 a kalandar Nasara kuma kamar 29 ga watan 8 2025 a ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a cikin wannan littafi mai taken zahiratu za'fil iman wasu alamomi masu nuni ga raunin imanin bawa wallafar ɗaya daga cikin malamai al'allama muhammad salih al-munajjad hafizahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malamai mu'asirai waɗanda suke rayuwa a wannan lokaci wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha uku inda muka fara da bangare na uku na littafin shi ne ilaju za'afil iman maganin raunin imani idan mutum ya sami wasu daga cikin waɗancan alamomi ko mutum ya ci waɗancan ababe masu hijiro wa bawa ko shi mutum ya tsinkaya da kanshi ko wasu su tsinkaya har su tsinkayar da shi to akwai hanyoyi da ya kamata ya bi don ya magance raunin imani bawa bai da abin da ya kai imanin nan muhimmanci bai da abin da ya kai shi daraja don da shi ne za a shiga aljanna da shi ne kuma za a kubuta daga wuta domin fara alama ta farko abin nan magani na farko shine tadabburu alqur'ani alazim mutum rika la'akari da tadabburi nan ce tadabburi tuntuntuni game da abin da aya ta kunsa ko gamayyar ayoyi suka kunsa ko juzi'i ya kunsa ko kace qur'anin gaba ɗaya ya kunsa qur'ani kowace aya na da wannan abu sai ka za ga magabata sai ka ji mutum ya yi sallar dare da aya ɗaya ko ya ɗauki aya ɗaya ya yi ta maimaitawa ya yi ta maimaitawa ko kaga an yi rubutu a kan aya ɗaya yanzu ahmad didat ya yi rubutu a kan alaiha tisa'ata ashar wannan ayar kawai wannan lambar ta sha tara ita ya ɗauka ya ta kaiwa da komowa ya fitar da ababe da yawa in ka ɗauki ƙuranin gaba ɗaya ta ɓangaren adadi ko ta ɓangaren haruffan shi ta ɓangaren wasu sula ta ɓangaren madda da kalmomi za ga waccan sha taran tana shiga ta fita ana fitar da ababe da yawa to kowane adadi za ka iya ganin wani abu da za ka yi tadabburi a kai shi yasa duk surar da ka iya akwai abin tadabburi a ciki yanzu kul huwallahu ahad za ta iya ɗaukar hankalinka ta wajen falalar da suke da shi za ta iya ɗaukar hankalinka kai ta tunani yadda aka kyautata zubin aya suka ce abin da zai burge ka shi ne kaga cewa aka yi kul huwallahu ahad saƙon da ke ciki a dunkule a ayar farko shi ne Allah shi kadai ne amma da aka tashi ba da samun sai ga ce Allahu suna ne na Allah yana da alif da lam ma'arifa ne alami ne ma yi sai aka ce ahadun shi ko bai da alif da lam da aka zo na biyu sai aka ce Allahu wancan sunan Allah kuma sai aka ce as-samad me yasa can ba alif da lam me yasa na aka sa alif da lam kuma a Qur'anin nan a wani wurin zaka ji ana al-wahid wa ilahukum ilahu wahid amma nan kul huwallahu ahad dan me can ba a ce wa ilahukum ilahun ahad nan kuma ba a ce qul huwallahu wahid ba to duka wayannan ababen za su baka mamaki za su ja hankalinka za ka kai ka komo sai ka ji ka ƙara son ƙur'anin ya sa wanda yake ya karanta bai samu yayewar damuwa ba bai samu nasuwa ba bai samu farin ciki ba bai samu mut'ar da ke ciki jin daɗin da ke ciki ba a to kamar shi ba a halin ƙur'anin ba ne ko kuma ba ƙur'anin ya karanta da abin da ake so a karanta shi da shi ba to wannan dai shine ma da ya ta mana bayani har muka je inda wa kana alaihi salatu wassalam a shafi na talatin da bakwai ko a wannan yace wa kana alaihi salatu wassalam wa kana alaihi salatu wassalam manzon Allah ta'ala min cin Allah sabbata gare shi ya kasance ya tadabbaru alqur'ana shi kanshi yana tadabburin alqur'ani afala ya tadabbaruna alqur'an amma ala qulubin aqfaluha dan me mutane in sun karanta qur'ani ba sa tadabburi wai ko akwai marfi ne akan zukatansu har ƙur'anin bai da mashiga afala ya tadabbaruna alqur'ana walau kana min 'inda ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira wa qad balaga fi dhalika mablagan azima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai makura cikin haka makura mai girma in dai tadabburi ne shine zai zo sallar dare ya gama sallar da aya ɗaya tadabburi ne wannan shine wanda zai zo sallah ko tilawar alqur'ani kuka ya jike mashi riga saboda tuntuntunin abin da suka kunsa shine wanda zai zo tilawa ko sallah kuka ya hana ci gaba da karatu kaga wannan duka nau'uka ne na tadabburi yace rawa ibn hibbana fi sahihihi bi isnadin jayyid ibn hibban ya rubuto a cikin ingantaccen littafin sa da isnadi jayyid an wasaris qal dakhaltu ana wa ubaydullah ibn umair na shiga ni da ubaydullah dan umair ana aishata wajen sayyida aisha radiyallahu anha فقال عبيد الله بن عمير سي عبيد الله بن عمير يتي متى حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة كبام labari da mafi ban mamakin abin da kika gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsawon zamanki da shi wani abu ne ya fi jan hankalinki na ban mamaki da kika gani daga sallallahu alaihi wasallama fa bakan aisha sai ta fashe da kuka wa qalat sai ta ce kama laylatan min al-layali cikin wani dare daga darare annabi yayi qiyamul layli an gafarta mishi ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara amma har yanzu yana qiyamul layli har yanzu yana qiyamul layli mu kuma ma ba a san da aka dosa ba an ba mu kiyamun daidai amma mun yi kiyamun nahari wa kiyamun duniya wa kiyamun kudusi wani ma zaka ji ce wallahi shi matsaloli sai rufe shi ya rasa yadda zai yi amma in ka kwatanta baccin shi bai gaza na ashabul kahfi war ne ba kanu min ayatina ajaba ko kana da matsala kuma kana bacci da dare ya ce tarumu la'izza thumma tarumu la'izza thumma tanamu laila kana san daraja da buwaya kana san tsira da kubuta kuma kana bacin da dare ce ya husul bahara man talaban la'ali ai me san lu'ulu'u ai teku yake nutsawa teku yake nutsawa yanzu ka shiga jiyar ka ga wani katon bene wani katon gida aka ce an taya shi miliyan ɗari uku ka ce so kake ka gina irin gidan nan amma sai ka fara wuciyawa kana siyarwa a ba wannan gidan ka gani baka koma bacci eh wani gida ka gani a can tsallake rafi na kara da ciyawa wannan da sai da ciyawa za ka gina irin shi tunda ciyawa ma cikin kayan aikin ne ko su ma cikin material ne in ka sai da ɗaya ka ada ɗaya Ladda makiya suka banka wuta kuma an gama kenan to in kana son abin nan to kai abin nan to kana son yayewar damuwa aisha ta fashe ruka ce ya miƙe cikin wani dare daga darare ta ani yusalli tana nufin ya miƙe ya fara sallah fa ya aisha sai wai ko ce mata ya ke aisha zarini ata'abbadu li rabbi dan Allah ki rabu da ni in yi bauta tsakanina ga ubangiji na kamar ita ta fahimci ya wahala da rana shi ba an yafe mashi ba innan abubuwa ya zauna mana ya huta sai na kyale ni zan yi bauta tsakanina da ubangiji na qalat qultu tace sai nace mashi wallahi inni la uhibbu qurbaka lallai ina son kusancinka da Allah nan wa uhibbu ma yasurruka kuma lallai ina son abin da zai faranta maka rai sallan nan za ta kusantar da kai ga Allah ai ba zan ce ba na son ta ba sallan nan za ta faranta maka rai ba ni ba ina son ta kuwa kala ta ce fa kama sai ko ya miƙe fa ta tahara yayi alwala kuma kama yusalli sannan ya miƙe ya fara sallah falam yazal yabki bai gushe ba yana kuka hatta balla hijiri har sai da kwalla suka cika har cinyar shi tun daga kirjin shi har cinyoyin shi sun mabaka sannan ya ci gaba da kuka falam ya zali yabki bai gushe ba yana kuka hatta ballal arda har sai da kwalla ya zo ya jika kasa idan ya jika kulo din daki waja'a bilalun yu'zinuhu bis-salah yana cikin kiyamul layli bilal ya leku ya ce rasulullah lokacin asuba yayi lokacin asuba yayi falamma ra'aw yabki da bilal ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kuka kana ya rasulullah sai ce ya manzon Allah tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika kama ta ce da ma anan wurin ko وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر shin ya rasulullah za ka yi kuka alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na daga zunubanka da abin da ya jinkirta kala sai shi kuma ya ce mashi a fala a kunu abidan shakura ba zan zama bawa mai godiya ga Allah ba ai ni'imomin da ya yi mani ai ba za su karbi ba وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها inda za ku yi digirgin mun Allah ba za ku yi kirge su ba aya al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi uddatu sabirina wa zakhiratu shakirin ya kulla babi ko kauti ya tattauna akan bambancin ash-shakiru da bambancin ash-shakuru kaga annabi nuhu shi ma an ce innahu kana abadan shakura annabi nuhu ya kasance bawa ne mai guda to suka ce idan an ce ashakiru shine mutumin da yake gode wa Allah saboda alkhairi da ni'imomin da Allah ya bashi shi sai zama ashakir an bashi lafiya an bashi ilimi an bashi wadata an bashi yaya an bashi aiki an bashi kaza ni'imomi ga sunan wayin ta'uddu ni'matallahi la tusuha wanda aka ba shi ni'ima ya gode ya zama shakir to waye shakur yace shi kuma shakur shine wanda Allah ya jarumce shi da masifa kuma sai ya gode shi wannan da ya aka yi mai haihuwa ne sai ya gode shakir shi kuma wannan dan shi ne ya rasu sai ya gode shakur saboda wancan ya fi ya fi kokari wani idan aka yi mai haihuwa baki har kunni zai ta murna amma aka da su za ka kamar ya tiji mutane haushin kowa yake ba zai taɓa ya gode ma Allah ba za dai ka je shiru saboda ya san shi da Allah dai ba zai taɓa ba amma ku kuma da haushin ku yake ji kamar da ku aka yi shawara laqad nazalat alayya al-layla annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake cewa Aisha da Bilal cikin daren nan laƙad nazalat alayya allailata ayatul wasu ayoyi sun sauka a gare ni cikin daren nan wailul liman wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha bone da azaba sun tabbata ga wanda ya karanta su amma bai yi tadabburi ba bai zauna bai tsaya yayi tunani ba ayoyin su ne can karshe karshen abu imran da Allah madaukin sarki yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard lallai a cikin halittar sammai da ƙasai wa tilafin laili wan nahari da sassabawar dare da yini dube yadda sun suke waje annan laila wan nahara khilfa muka sanya dare da yini waɗanda suke karɓar musa ko musayar aiki a tsakaninsu da rana a jiya hidindimu da daddare a huta to ka duba yadda suke sabawa Allah ce la ayatin li ulil albab ayoyi ne ga masu hankali mutum na da hankali sun ishe shi aya yadda aka halicci sama yadda aka halicci ƙasa abin zai ba ka mamaki kuma dole ka sallama wa Allah yanzu sama kawai kai mu ne muke kallo ta a haka dan yayin da muke kallo in ka samu geographer ya fara maka bayani sai ka sallama in kuma ka samu masanin addini kuma sai ka rena na geografa saboda shi na geografa zai baka iya abin da binciken shi ya kai gare shi ne ya karyata maka duk abin da ba wannan ba ko zai yi shi ko masanin addini zai faɗa maka iya inda nassoshi har na gairi suka faɗa kuma zai gasgata abin da ma wannan shine bambancin amma ka duba ko geographers in ka tambaye su taurari nawa ne a sama za su ce maka ai gaskiya taurari fana da yawa sai ka ji suna lissafi akwai taurari biliyan kaza sai su ce maka ai akwai galaxies sasanni sasanni da za ka je ka samu taurari a galaxy ɗaya za ka iya samun taurari biliyan goma tauraro ɗaya kuma za ka iya saka duniyanmu biliyan goma saboda girma to kuma duka wannan sai ka ce Allah ya halicci abinda ma ya fi wannan ina ganin mun yi maganar wani bincike da rasha ta yi tana nan sa'in suna nan suna bincike suka ce suna so su gano inda rai yake tafiya in mutum ya mutu wai ina ake kaira amma wai hikimar ita ce a dawo a yi wani bincike da in an gano inda ran ke tafiya to a yi retrieving ko a dawo da ran ko kuma a dawo da fasahar da ran ke da ita sai installing ɗinta a wani sai ci gaba a dora daga binciken da aka tsaya tunda kaga a Germany yanzu akwai asibitoci wasu na nan sun ce in sun mutu kar a rufe su suna nan sun ware biliyoyin kuɗi sun ce a ajiye wai yadda duniya ke ci gaba da bincike suna da tabbas za a zo binciken da zai rika dawo da wanda suka mutu saboda ka suka a rike su kai ta aje su a firiza sadda bincike ya zo a ɗiba kuɗin a dawo da su ci gaba da damawa kaga mu da makaranta Qur'ani mun san ana dai bata lokaci a dauri kashi ko a bata igiya to su yantan mutanen Rasha da suka kai suka yi wani bincike suka haɗa katan wata santa suka zuba kwamfutar suka rika binciken al'amura sai suka samu mutane sai suka fara gwaji da su suka zo jikin mutum suka yi ta haɗa jikin mutum da wancan na'urori da suke da shi kwakwalwar mutum sai a zamana an haɗa ta da wata kwamfuta da take bibiyar duk inda wannan kwakwalwa take jinin mutum fata yawu duk kusan gaban mutum to shine a 2024 ɗin nan sai wani daga cikin mutanen da suka yi ma wannan makale-makalen da ya mutu tun da aka ce bai da lafiya suka je suka hau kwamfutar ko fitsari a wurin zafi ana ta bibiya can ko sai mutumin ya mutu amma da ya mutu wani abu ya faru da ya ɗaure masa kai mutumin na mutuwa foldar da ke ɗauke da bayanan shi sai ta bace a kowace kwamfuta sai bayan awa ɗaya ta dawo bayan awa ɗaya kawai sai ga ta ta dawo sai suka fara bi to shine da suka bi suka bi sai suka gano ran shi ya tafi wani wuri mai nisa tsakanin inda muke a wannan duniyar tamu da inda ran yake tafiyar shekara biliyan hudu da rabi a gudun haske gudun haske ba kuma haske sun ce yana gudun kilomita dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari uku da hamsin a sakan ɗaya. sai ka yi ɗari uku da hamsin so sittin shi ne za ka samu yawan kilomitocin da haske ke yi a minti da ke sa ka duba hasken rana tafiyar mil miliyan nawa amma ka ke isowa wajen mu ƙasa da ƙanƙanin sakan ‘yan sakan kuna ne ta zo shi yasa yanzu wasu kasashen da nauyi suna ta bincike da za a samu makamin da zai rika gudun haske wanda zai iya zagaya duniya cikin kamar sakan uku kenan kamar daga saudiya aka harbo shi in ka raba sakan wajen ɗari to ɗaya ne makamin ya zo yasa kawai mutum ya riƙe Allah ne kai huta amma wai sai ka kare kanka a ba za ka yi ba kawai ka rike Allah ne mutuwan nan sai an yi alaba masa amma su si ta yi mu wa'annan bayanan sai an je lahira mun ci daɗi mun huta fala antum mustali'un fa tala farawa fara'ahu fi sawa'il dahi don an ga mun zo da mu tambaya to injiniya kafiri to ya aka yi ne to yanzu da a ƙarshe rasha sun gano wannan matsayar yanzu amma abin ya buga masu kai na ɗaya ɓacewar fondar ya kai tabbaci har wajen har wajen awa daya sannan nisan da ran yayi waya ina yake tsuna kaga yadda za a samu na'ura mai gudun iska sai ta shekara biliyan hudu da rabi tana tafiya to ita duniyar tun da aka yi ta har yau shekara tana ko dan bodiyo da ya littafi muddatin duniya da aka yi mai fata aka yi mai sha dan bodi ya rubuta littafi sunan littafin muddatun duniya wai daga annabi adam zuwa yau shekara nawa ne shi yadda ya lissafa yau shekara dubu bakwai ba amma kuma in ka masu bincike sai ka da an ce maka red sea wanda ya raba nunan afirka kasashen yamma da saudiya wanda yake tsakanin misira da jidda masu bincike suna cewa wai shekaru miliyan uku ba wannan tekun da a ƙasa kawai za ka tsallaka kamar yadda kasan za ka tsallaka titin nan daga ɗan hanyar ruwa ne har wurin ya zama teku amma shekara miliyan uku da suka wuce ko kakannin wake raye lokacin Allah lafi ne haka mutum zai ga Allah to kaga in kana karanta Qur'ani sai wa'annan abubuwan sai su zo maka kai halittar sama yanzu dai ran nan su suna gawai kamar bincike na wanda kamar sama aka yi da shi ba ƙasa ba to yanzu wannan saman da Allah yi na fiye halkin samawa to ga wancan binciken nasu kafirai ne suka yi ga ayar Allah shi Allah bai faɗa maka sirfin saman ba bai faɗa maka abin da ka kunsa ba amma ya ce dai ka tsaya ka yi tunani ka tsaya ka yi tunani wal ardi da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da sassabawar dare da yini ka duba yadda ya sa rana ya sa wata ya sa dare ya sa yini to da ayatin liulil albab ayoyi ne ga waɗanda suke da hankula alladhina yadhkuruna Allah sune waɗanda suke ambatan Allah idan ismul mausuli ya biyo bayan marifa silaj da kanan abin nan kai ba sila bace na'at ne siffar siffar waɗancan masu hankali sune alladhina yadhkuruna Allah su ne waɗanda suke ambatan Allah suke tuna halittun Allah suke tadabburi kiyama in suna tsaye wa qu'uda da in suna zaune wa ala junubihim da in suna kwance akan sasannin jikinsu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suke tunani game da halittar sammai da kasai ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار zaka ji suna cewa ya ubangiji wallahi baka halicci wannan abanda ba baka halicci wannan dan mu saba maka ko dan wata barna ba subhanak sarki ya tabbata gare ka Allah ka tsare mu daga azabar wuta to kaga akwai ababe na tadabburi masu tarin yawa akwai ababe da mutum zai kalla yayi tadabburi dai wannan aya wannan hadisi na cikin silsilatu sahiha وهذا يدل على وجوب تدبر هذه الآيات waɗannan ko wannan na nuni ga wajabcin yin tadabburin ire-iren waɗannan ayoyi wallazi ja'ala ash-shamsa ziya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqqi fassibil ayati muna yin filla filla ga ayoyi da ayoyi gudanuwar rana gudanuwar wata yadda kowane yake tafiya a falakin shi yadda wannan yake ba da haske mai zafi yadda wannan yake ba da haske mai sanyi yadda kaza yadda kaza abubuwa ga sunan masu tarin yawa ya ce wal qur'anu fihi tauhidun shi fa qur'anin nan a ciki akwai ababe da za su sa mutum ya kaɗai ta Allah isa sai na Umar da ya ji ana karatun suratu ta haya musulunta wasu suka ji ana karanta ta haka nan ma ba ma'anar shi suka sani ba suka musulunta wa wa'adun a cikin alkur'ani akwai alkawarin ni'ima wanda ya yi imani da Allah ya yi aiki na gari wanda ya da'a wanda ya kaza yana da kyakkyawar makoma wa wa'idun akwai alkawari na azaba na narko wanda ya saba wanda ya kibin manzan Allah wanda ya kaza yana da azaba wa ahkam akwai hukunce hukunci akwai hukunce hukunci al-ahkamu taklifiyya guda biyar ko akwai wajibai qur'ani nan dai mana bayanin su wa aqimu salata wa atu zakka wa abudullaha wajibi ne wala tushriku bihi shay'a an hana shirka haramun ce wa bil walidaini sana sannan akwai mustahabbai ababen da shari'a ta kwadaitar da mu akan mu yi sannan akwai haramtattu akwai makaruhai akwai kuma halal cewa mun ga dama mu yi mun ga dama mu bari sannan wa akbar akwai labarurruka akwai kissoshi nahnu naqussu alayka ahsanal qasas wa ahsanal qisas kissoshi da labarurruka wa akhbarun wa qisas a baka labarin Fir'auna a baka labarin shi da Annabi Musa a baka kissa ta Annabi Yusuf ko labarin Annabi Yusuf alaihi salam da yadda ta kaya a baka labarin Annabi Yunus da yadda ya kwashe da mutanen shi annabi Hud da Adawa, annabi Saleh da Samudawa, annabi Shu'aib da mutanen Aika ko Madiyana da sauransu. Duka ga nan wa ada a cikin Alkur'ani akwai bayanai na ladubba, wa akhlaq akwai bayanai na kyawawan dabi'u. Isa shi rike ta kana khuluquhul Qur'an. Dabi'un annabi kawai ka karanta Alkur'ani. Wa asaliha fil nafs. Kuma Qur'ani na barin wani kyakkyawan tasiri a zuciya. in dai za ka karanta to za kuma ka ga hasken karatun mutanawwi'a tasiri kuma mabambanta wa kadhalika min as-suwari ma yurhibu an-nafs kuma daga cikin surori akwai waɗanda suke tsoratar da mutum aksara min suwarin ukhra fiye da wasu surorin yanzu akwai sura da in kana karantawa za ka ji lallai ta kunshi ababe na azaba fiye da yadda wata surar ta kunsa yace ya dullu ala zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam abinda yake nuni ga cewa wasu surorin sun fi dauke da ban tsoro fiye da wasu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace shayyabatni hudun wa akhawatuha qabla al-mashibi wallahi ire suratu hudun suratu hud da ƴan uwanta irin su Yunus din irin su suratul zalzala kenan daga nan kasa kasa irin su suratu yunus irin su suratul tauba wayannan surorin su suka firgita ni su suka samun hurhura qabla mashibi tun kafin shekarun hurhura ta su yi to da zaka ji ayoyi na narko ayoyi na azaba ga wasu can an halaka su sai mutum ya firgita kawai sai to shi ya za a iya tsira ya ce wannan hadisi na cikin silsilar sahiha wa fi riwayatin hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaaluna wa idha shamsu kuwirat yan uwan hudu din kamar suratu hudun ita kanta da sauran yan uwanta sune suratul waqi'a kaje da tun farkon ta ake raba mutane da fadar ni'ima da azaba da makoma a je tsakiya a sake maimaita a je karshe a sake maimaitawa ita kawai sun waƙiya kamar rarraba mutane kawai take yi ba sabul maimanati ma ashabul maimana ba sabul mashamati ma ashabul mashama wa sabiqu na sabiqu kuma da aka je karshen kuma aka sake rabawa kuma man utiya kitab abinda eh walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun ولولا أن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صالحين فما إن كان من المقربين وروح وريحان وجنة نعيم سني وسابقون السابقون لأن أكا إن كبتر أتا anan kuma sai aka fara da su wa ma in kana min ashabil yamin fa salamun lakum min ashabil yamin wa ma in kana min al mukaththibin ad-dallin wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha la huwa haqqul yaqin fa sabbi bi rabbikal azim to kaga a farko aka raba mutane gida uku tsakiya aka raba karshe ma aka raba to haka kuma suratul mursalat wal mursalati urfa fal asifati asfa haka sai sai an gama birge a nuna kai ba ma ko alam nakhluqukum min ma'in mahin waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadiruna wa ilu yawmin lil mukaththibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun to wannan sura za ta firgita mutum haka amma ya tasa'alun anil nabai al'azim alladhi hum fihi mukhtalifun har aka tuke a ƙarshe da cewa la ya takallamu da illa man azina lahu rahmanu fa qala sawaba zalika al-yawmul haqq to sannan da suratu idha shamsu kuwirat wa idha nujumun kadarat allati idan muka shata hasken rana me kake da kan zai faru sololi duk su ne na aiki sola ba kayan aiki malamai suke cewa ai shirye-shirye ne na rubuta duniyar ƙasa ta sama za a faru a shata hasken rana taurari a ya mutsa su saman ta tsatsage duk mala'ikun da ke ciki su sauka a badda fanko to sai kuma a duro kasa sai a tumfuke zuwa duk sai a nike su sai a tafiyar da su sai kuna a banka musu wuta su cinye su bushe su kone to daga nan sai a buɗe kabarbara din na ciki su fito fa idan hun bisahir daga nan sai a kora mutane sai kiyama daga nan ana zuwa filin kiyama sai a janye wannan kasar yau mutu baddalul arzu kenan sai a canza kasar sai a sawa mutane wuta daga nan sai ya yi sami to kaga wannan ajiyar da birgita mutum zai amerika ne ta ji tsorata mutane ko ta kasar turai cikin awa arba'in da takwas za mu share wata ƙasa daga doron ƙasa yanzu duk wannan littafin da allah ya ko sakan bai faɗa ba to da shi zai iya gamawa ƙasa da sakan kuma su waɗancan da suke faɗa suna faɗa ne wai dan idan ranar ta zo suka yi kar a zarge su shi kuma Allah ba yana faɗa ba ne wai idan ta zo ya yi ka a zarge shi in ka isa in ya ya mutsa sama akwai kibjoji a can ka kai gara shi Allah yana faɗe ne in kana da abin da za ka yi kai shi yasa Allah kira zai tara mutane mu kenan mu ne gana na da haƙi ba amma muka bi kwatsu da tsiya kuma duk wata mugunta daga gani shi ba da ni fa ko mugunta bai iya ba sai ya haɗa gwiwa da mugun mutum za ku yi ta rayuwar ku ba abin da ya dame shi da kai amma da ya haɗa kai da wani mugun mutum ta ta tsokale maka ido ya a watsa mai ruwan zafi kunna ma shagon shi wuta ai ta sato kuɗin mutane yana sawa a ɗakin shi ta zini yana cewa barawo ne to shi Allah ranar da zai yi ba yana tsoron wani ya yi magana ba ne, in kana da abin da za ka yi ka yi, ya sa aka zai lafiya zai tara mutane, sai kuma ya ce mala'iku su kewaye, aljanu su kewaye mu mutanen, sai kuma a ce mala'iku su kewaye aljanun da suka kewaye mutane. To a ranar ne ba ake shiga uku. Ɗan Adam ya wanga ya ga, iya gatan shi ne iyayen shi, yau mai farrul mar'umin afi ne. matar shi ma ta watse ta gudu ta bai shi har malamai suke cewa daga cikin ma abin da za ka iya tadabburi akan sha'ayoyin alkurani wa'annan surorin da ayoyi guda biyu ko jeren gyar ayoyi a surori mabambanta in ka ɗauki suratul ma'arij yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani bi kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni a ba shi bane ko wannan suratu abasa kenan to ka lissafa waɗanda yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani guda biyar ko ka koma ma'arif ga dawa dawa aka faɗa yubassaru lahu yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi ina uwa ina uwa ina uba me yasa ba a faɗe sa a nan ba me yasa ka faɗe sa a can saboda siyakin da bambanci duk wannan abun tadabburi ne abun tadabburi ne shi yasa ba kawai ya shigo daga kawai shi kawai neman kuɗin shi ya shigo da shi Madina a saya ya sayar ya cika daɗi ya koma kauye kawai ya ji wani na karatun Qur'ani ya ce ba haka wurin yake ba السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم yace ba haka bane aka ce ce yaya ne ta shirye sani ba sai ba haka bane dika Allah da na sani bai magana haka kan kace na wajen iya magana yace wala ba aka ce yace shi bai sani ba amma dai a samu masana a tambaye su aka cikume shi sai gaban khalifa wannan mutumin bai iya karatun Qur'ani ba an karanta ya ce an yi kuskure aka ce ana kai mai karatu ya karanta ce kai mai kace ba kawai ce ranka ya dade wurin nan ba haka yake ba kace to ina ana ran ma aka ce ana ran makaranta yace gaskiya ne wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazami ma kasaba na wallahu azizun hakim sai yanzu ne karatu yanzu ne karatu ya ce ai ba wanda ya isa yanke hannu sai wanda ya isa ya burin kasa amma in dai shi ga burin rahimin ne to kuma malam ba zai taba haduwa ba in dai ga burin rahimin ne zai yaki maganan ma a yanke bata taso ba amma tun da ka ji an ci ya ce a yanke to wala ba ga burin rahima kai ba wurin nan ba azizun hakim ne an isa ne a ce to kaji kaga bai bai san fassara ba shi hadin ne dai ji bai yi ba kawai hadin ne ya ji bai yi ba kuma kowace ƙarshen aya za ga ta dace da irin wannan munasabat din to aka kewaye ga mutane aljanu sun kewaye mu mala'iku sun kewaye su dalata ya ma'ashara jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqbari samawati wal ard fanfudu ya mutane da aljanu wanda zai iya guduwa ya gudu to ka ji fahimta masu gudu su gudu za ta yi amfani da da ya ɗanyi haƙuri a jekan yayi ne za a bashi amma ba zai yi ba ba ko an bashi zai ce ya ju ba eh wa shu'ara'u yattabi'uhumul gauna eh ya halaka kuke bin mawaka wani mutum ana taron mawaka ya zo aka ce waye ga yace kai ta shi a Qur'ani ya ga ana gayyatar shi yace waya aka yace surutu shara ya karanta kai waye yace ni halakakke ne ya halakakke ce ya wa shu'ara yattabi'uhum al-gawun dan ana taron mawaka ni halakakke ne nazo in shiga suka ce ko da baka da tiket shiga tare da halakakkun ne kwarai da gaske kuma kai ka iya hannunka shi da aya yanzu aya ce take tiki sai ana taron mawaka halakakku irin mu ana su shiga Allah ya ce mu muke shiga ai irin mu suka zo ko ba kati ku basu su shiga saboda wayannan surorin sai suka sa annabi urhura rawahu tirmidhi wa huwa fi silsilati sahiha laqad shayyabat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan surori sun sanya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hurhura lam lima tawattu min haqa'iqil imani saboda abinda suka kunsa na masu tabbatar da imani wa taklifi al'azima da nauye-nauye na sallamawa masu girma allati mala'at bi taqliha qalbar rasul sallallahu alaihi wasallama waɗanda saboda nauyinsu suka cika zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama فظهرت آثارها على شعره وجسده sai tasirinsu ya bayyana ga gashin akan gashin annabi sallallahu alaihi wasallama da jikin shi aka cewa annabi fastaqim kama umir wa man taba ma'ak fastaqim kama umir Allah dan abba yake cewa annabi ya ce masu duk umarnin da aka bashi ba umarnin da ya tayar da tayar mashi da hankali irin wannan Allah ya kalle shi ya rasulullah istaqim kama umirt ka tsaya cak yadda muka umarce ka akwai nauyi ba yace wannan abu ya tarwa da annabi hankali kuma haka yi kokari ya tsaya da wa kad kana sahabatu sallallahu alaihi wasallam sahabban shi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ya karahuna suna karatun alqur'ani wa yatadabbaruna suna tadabburin ayoyin alqur'ani wa yata'assaruna suna tasirantuwa da alqur'ani wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu rajulan asifa sayyidina Abi Bakr ya kasance mutum ne mai yawan kuka in an ce al-asif shine mutumin da ke da taushin hali da saurin kuka raƙiƙal kalbi yana da tattausar zuciya zuciyar shi na da taushi nan da nan zai kuka idza sallabin nasi idan ya zo yana wa mutane sallah wa qara'a kalaman lahi ya karanta maganar Allah la ya tamalaku nafsuhu min al-bukai bai iya mallakar kanshi saboda kuka a ƙarshe dai baya gama karanta gamayyar ayoyi ko surorin da yake so ya karanta kuka zai rinjaye shi haka zai haƙura ya yi ruku'u a yi sallah a wuce wurin ya ce wa marida umaru wata rana sai na umar ya yi rashin lafiya min asari tilawati kaulin lahi ta'ala saboda tasirin karanta faɗin Allah madaukakin sarki sallah ya zo yi da mutane ko tilawa ya zauna da sai karanta suratu tur waɗannan ayoyin suka sa tun a wurin ya fara makyarkata sai da ya kwanta a gida aka ce lafiya ya ce ayoyin kawai suka firgita suka same zazzabi sun same masakkara ayoyin su ne inna azaba rabbika lawaqi lallai azabar ubangijinka sai ta au wallahi tallahi sai ya azabtar da wasu to sai na wani na tsoron to ba makawa dai azaban nan sai ta zo amma shi abin da bai da tabbas da shi ko ba shi kai akwai yiwuwa ba akwai ni ba dan ni ma na ci dubu sai ce to ba kawai sai fara rashin lafiya amma wani ma idan ka jawo aya kayan shi kana gulmar shi da ayan ma ma da humin dafe kuma ba wani mai da zai iya tunkuɗa wannan azabar idan Allah ya zo da azabar shi ba wanda zai iya tunkuɗe ta yau mata murus sama maura al'asar bi asani da hibi tafsir ibn kathir wa sami'a wa sami'a naji nashijuhu min wara'i sukuti an ji gurnanin shi ta bayan safati kuka da yake koshashe ka nan ma fara kaulan lahi ta'ala lokacin da ya karanta faɗin Allah madaukakin sarki a Yakuba alaihi salam game da annabi Yakub amincin Allah ya tabbata gare shi qala innama ashku bassi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu innama ashku bassi yace ni fa ku sani ɗaya ɗayan hanya ta shine ina kai kukana ne wa uzni da bakin ciki na ilallah zuwa ga Allah kadai shi kadai nake kai ma kuka wannan kuma za ga sunna ce ta magabata ce an akwai wani mutum da aka ba da kissar shi na ko Abu Nu'aym ne cikin dai marubutan nan ne ko shi ko wani wani mutum talaka ne a gani yana dan fita kullun ya nemi abinci amma malam abincin bai samuwa kullum da yamma in yaje gama yawon neman shi bai samu ko kwandala ba a kone mai kuɗi da yake zuwa ta gidan shi sai biya sai sallama sai ya fito sai ce mashi wala tun safe fita bai samu komai ba su da sai ya ɗauko abinci na kwana ɗaya sai ya bashi sai wuce gida sai da shi da iyalan sai su ci haka yi sai tsawon shekaru ran nan sai ya dan makara ne bai zo ba ko kuma ya dai zo akan an dai dare ya dan ya sallama shiru ya ƙara sallama sai matar mutumin ta fito sai ta ce ai yayi bacci alhaji yayi bacci kuma shi in yayi bacci ba a tashi shi to sai mutumin ya fashe da kuka kukan da yake ba bai samu ba to sai ya wuce masallaci yana zuwa ya dama da alwallar shi tafi da alwallar ka ne eh tafi da alwallar ka ko Allah sai ya lahira ya fashe ma Allah da kuka da Yesu dada ta Allah na tuba gani na kawo kaina duk tsawon shekarun nan na aje ka na rike wani to Allah yanzu na aje wancan na rike ka ka ji ka ji damuwa ta yanzu haka yau ma ba a ci ba ya dago daga sujada ya yi sallama ya daga hannu yana ta addu'a kawai sai ya ana taba shi ta baya yana waigowa sai ya gama a sai sai ya gama addu'a ya rufe masallaci yana fitowa sai ga alhaji a wajen masallaci ce ka yi haƙuri ina ji mai ɗaki na take cewa na yi bacci to na kewaya ne ka yi haƙuri ka yi haƙuri yanzu za mu canza kalan yadda ma zan taimaka maka ce ni babban mawadaci ne zan raba duk abin da na mallaka biyu zan baka rabi saboda ba sai kai ta zuwa kullum kullum ba shine sai mutum yake ta wato kaga da na dogara da alhaji sai yana ban kullum kullum da na kai wa Allah kuka sai ya turo shi sai ya raba biyu ya ba rabi da ni da shi da to inna ma ashku basi wa huzni ila Allah kenan kawai ka kai kukan ka din zuwa ga Allah ka fashe mashi da kuka ka marerece kama fa dole ka yi kana da tabbas zai karba kada ka ce to bari mu roki Allah amma ku rika duba man alhaji in kun ga man alhaji wato in Allah ya gaza ku tare man alhaji a to akara maka Allah kar ka roki Allah kawai yana da abun bara amma ba zai baka ba dan kai ba irin ka ake ba ba amma kai yadda da cewa tabbas zai baka ai Allah zai iya turo wani ya zo ya ya kawo maka dauki ina ga Professor Mansur Israel wani ya ba labarin wani mutum ko a airport da kudin guzurin shi da passport ɗin shi da boarding pass ɗin shi komai na tafiya kuma ga jirgi ya sauka an shiga layi ana duba boarding pass da waye ana shiga jirgi ya shafa nashi an kusa zuwa kan shi bas ya neme su ya rasa hankalin jami'an nan ya tashi shi kuma ya daki ya zagaya wani wuri kawai ya yi alwala ya raka a biyu a sujada ya faɗa wa Allah gaban masifar da yake ciki yanzu jirgin nan in ya tashi dole dai zai koma gida kaga yan adawa sun samu chapters na tattauna mutumin ka fa dama na ce maka bai biya ba ya roƙi Allah ya roƙi Allah irin muqinan bil adab idaba shi kawai a zuciyar shi yana jin tabbas sai Allah ya karba kawai sai da ana taba shi ta baya yana cikin addu'a kawai sai ya haka bai wai goma ko sai mutum ya same da passport din da kusurin da bodin da komai eh kawai sai ita a kar magalla to ba za ka wai goma ka ga kowa ba sai na san kowa ya Allah ya juro ka Allah ya yi ka kama ko da ka ni ba kai zan gode kuma ba kai yanzu ka gode wa Allah ya baka aiki ka yi ni kuma zan gode mai ya aiko ka ka kawo to kaga muqinin bil ijaba kenan amma mu galiban da ga ana ɗan roƙalin ne sama-sama bari in roƙe shi in bai yi ba to akwai plan B ai kamar da Allah shine plan A plan B har plan ƙarshe kawai to zaka ga zaka sha mamaki to ka duba fa ayar da ta sa ya fashe da kuka a bayan sahu wa alamu min Allah ma la ta'lamun annabi yaqub yace ina sane game da Allah abinda ku ba ku sani ba a suratul yusuf yake cewa manaki wannan magana za ka same ta cikin manaki bu Umar na Ibn al-Jawzi wa qala Uthman radiyallahu an sai na Uthman Allah shi yarda da shi yake cewa law tuhirat qulubuna ma shabi'at min kalamillah da za a tsarkake zukatanmu to da zukatan ba su koshi da karatun littafin Allah ba da wallahi ka'ida sai mun ta makala ko iya fitne duk inda za mu tilawa na tashi amma matsalar da kaga ba a san saurare ko kuma sauraren sai occasionally zuciyar ce akwai ragowar datti wa qutila shahidan mazluma an kashe sayyidina Usman yana mai mutuwar shahada wanda aka zalunta wa damuhu ala mushafihi kuma digon jinin ma sai da ya taba alqur'anin al-imamu suyuti yake cewa digon jinin ya diga akan fasayakfikahumullah karka damu Allah sai ya isar maka game da mutanen nan kawai akan wannan kalmar jinin ya diga kenan digar jinin ma ya bada amsa sun shiga uku kuma su duka tun a duniya suka yi nadama ina za su gan shi su tuba ya ce akbaru sahabati fi hadha kathir labarun dukan sahabbai irin wannan suna da yawa daga ayyub qala sami'tu sa'idan naji sa'id ibn jubair yana cewa yuraddidu hadhihi al-aya fi salah yana maimaita wannan aya a cikin sallah bid'an wa 20 marra so 20 da wani abu ya kamata a ce da wawan nan bid'an wa 20 marra ayar da ke cikin suratul baqara kan karshe karshe wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani yini da za a mayar da ku wajen Allah a cikin shi shine ranar alkiyama ita kiyama ba a cewa ran da za mu koma kiyama ran da za a mai da mu ake cewa wannan magana ta same ta cikin alamin nubala wa fi akhir ayatin nazalat min alquran wa hiya akhir ayatin nazalat min alqurani wannan ayar ita ce aya ta karshe da ta sauka a cikin alqurani haka Imam Suyuti shi ma ya kawo haka ma Imam Az-Zarkashi a cikin Al-Qur'an cikin Al-Qur'an wa tamamuha cikon arshi ne sun mutuwa fa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a cika wa kowace rai abinda ta aikata ba tare da ana zaluntar su ba wannan ayat tana cikin ayoyin da za ga ta yar gajera amma ta kunshi dogon bayani wanda da wani Allah ne ke wannan bayanin wallahi sai ya cika shafuka ba suna ba da misali da maganar mai waka da yana so ya ce wai kowa fa zai mutu ba kullum nubun sa wa in talar salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahamudu duk wannan dogon larabci yana so ya ce maka ne kowa zai mutu amma da Allah ya zo bayani sai ce kullu nafsin za'iqatul maut an gama shi wajen layi guda wannan kuma kwatan layi an gama to qur'ani kenan وقال إبراهيم بن بشار الآية التي مات فيها علي بن الفضيل آية الفضيل علي بن الفضيل يا رسول أنا تنكرن تاتا ولو ترى إذ وقفوا على النار da a ce za ka gansu lokacin da aka tsayar da su a gaɓar wuta faƙalu ya laitana nurat ina ma dai da za a mayar da mu duniya mu aikata kyakkyawan aiki saɓanin mummunan da muka kasance muna aikatawa yana cikin karanta wannan ayar kawai ya faɗi ya mutu fi hada da mawdi'a a wannan wurin mata ya mutu wa kuntu fi man salla alaihi yana cikin wanda muka je muka yi mashi sallah shi Ibrahim ibn Bashar tasirin aya yasa mai hada ta ke zikin da shi a ciki a ce ga bawa a gaban jahannama lokacin da ba ne taimako kuma lokacin da ba dawowa a gyara yake kawai sai wannan abin yadda shi zuciyar shi sai ce ga garin kuna wa hatta inda sajadati tilawa kai hatta a wajen inda ake sujudar tilawa kanat lahum mawaqifa magabata na garin nan suna da ababe masu ban sha'awa wa minha qissatu zalika ar-rajul rahimahullah daga ciki akwai kissar wancan mutumi Allah ya mashi rahama alladhi qara'a qaulallahi ta'ala wanda ya karanta fadin Allah madaukakin sarki wa yakhruna lil azqani suna faduwa da haɓarsu suna masu sujada yabkuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a wannan na ƙara musu tsoron Allah fa sajada sajadatan tilawa sai ya fadi yayi sujudut tilawa kaga haka ka'ida ta ce thumma qala mu'atiban nafsu sannan sai kuma da ya dago ya zargi kai shi yace to me kai dan ka karanta aya kai sujudut tilawa me kai shine ce hada sujudi fa aina al-bukau ita ayar abu bi ta hada yakhruna lil asqani sujada suna faduwa suna sujada yabukuna kuma suna kuka kai kayi sujada amma baka yi kuka ba sai ya zargi sai kuka saboda bai kuka ba a sujada yanin nan da aka faɗi sujada da kuka to duk wanda ya yi shi ma sai ya sujada sai ya kuka ya ce min azamin tadabburi yana daga mafi girman abun tadabburi amsalul qur'ani misalai da alkur'ani ya rika bayarwa da Allah subhanahu wa ta'ala nan ma zaraba lan al-amsal fil qur'an shi Allah lokacin da ya buga mana misali a cikin alkur'ani naddabana ila tafakkuri ya shelantar da mu ya kira mu cewa mu zo mu rika tafakkuri tunani duk sanda Allah ba da misali masaluhum ko ka masalin kaza ko kaza a to lalle akwai abun mu zauna wa tazakkuri da tunani fa qala wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkaruna Allah fa yana buga wa mutane misali ne a cikin Alkur'ani domin su yi tunani bai wa za su yi wa'azantu su zauna su tuttuno ababe da dama da zai kara musu imani fa qala wa tilkal amsalu nadribu halin nas la'allahum yatafakkarun waɗannan fa misalai ne da muke buga su zuwa ga mutane domin yiwuwa za su yi tafakkuri da yiwuwa za su yi tunani game da girman Allah sai hakan ya kara musu imani ina ga saboda yanayin lokaci sai mu tsaya nan sai mu tashi cikin ci gaba da wannan bayani na amsalul qur'an wanda malamai da dama har rubuce rubuce sun yi akai inda suke daukar su tare da fitar da ababe masu ban mamaki ko sha'awar da ya kamata a ita tadabburin su kamar yadda ayoyin suka nuna abin da yake daidai Allah ba lada kuskun da ke tsallar shafi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi